الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الترجيع في الأذان babin da ya zo na tarji'i a cikin azali kiran sallah a karin sallah a zo a yi da karamar murya sannan a zo a yi da babban murya za mu ji mai tarji'i insha Allahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي مهزورة عبد العزيز ابن عبد الملك ابن عبد الملك ابن أبي مهزورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي مهزورة حين جهزه إلى الشام lokacin da ya shirya shi zuwa kasan sham faƙultu li abi mahazura sai na fada ma abu mahazura ai am baffana inni harijun ila sham ni zan je kasan sham wa inni akhsha an us'ala an ta'azinika ina gudun kar na je a tambaye ni yaya kiran sallar yaya kake kiran sallah yaya kiran sallar kake fa akhbirni فأخبرني سيباني الأباري تيوى أن أبا مهذورة قال له تيوى أبو مهذورة ياتي مشي نعم حكى الأمر يكي خرجت في نفر سيكاو يكاو كسا يكاو يند أكا يما كيرن سلن يزمو حكا يزمو حكا فكنا ببعض طريق هنين تي مو في تمنا تفيا أحنيا هنين غزوة هنين كي عند أكا ياكي هنين faƙafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min hunainin a lokacin manzo Allah ya dawo daga hunain falaqina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fi ba'd at-tariq fi ba'd at-tariq sai muka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya fa azzana muazzinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bis salati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu'azzinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me yima manzo Allah kiran sallah ko ladanin manzo Allah wanne ne yafi a Hausa ladanin manzo Allah ko me yima manzo Allah kiran sallah eh sai ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kiran sallah fasami'ina yace sai muka ji kiran sallah to da muka ji kiran sallah me muka yi fasami'ina sautal mu'azzin sai muka ji muryar ladanin mai kiran sallar din wa nanu mutanakkibuna mu kuma mun kauce mu hanya nakibuna ai mun kauce mu hanya kenan ko ai mu'riduna kenan ko fasarakhna nahkihi wa nastahzi'u bihi a duba wannan a shaurari wannan hadisin da kyau da suka ji mai kiran sallar manzo Allah ladan manzo Allah na kiran sallah su kuma munharifuna sun kauce ma hanya ana tafiya hanya sai a kauce hanya kuma a wata hanya kenan ko sai suka ji ladanin manzo Allah na kiran sallah sai suka mai da abin wasanni sai suna koyin kiran sallah kuma suna ba'a wannan su haziku kamar kace yadda yara da sun ji ana yin abu sai suna maimaita suna ne wasanni ko suna ba'a ko fasami annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da muke yi din an fahimta fa'ar sana ilaina sai ce aje a taho da mu ila an wukifna bayyana ya dai aka je aka taho da mu aka tsaye da mu gaban shi an fahimta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace ayyukum allazi samitu sautahu qad irtafa'a wanne a cikin ku naji muryar sa tana tana dagawa komai Allah na iya sa alkhairi a ciki in Allah ya ga dama sai maji me suka yi izgilanci suka yi me suka yi kus ya kuskure sai suka yi suna wasanni suka mai da abin ba'a da izgilanci suna yi sai manzo Allah ya ji muryarsa to manzo Allah shi bai damu da izgilancin su ba wannan muryar irin shi ake irin muryar ake so a cikin kiran sallah an fahimta sallallahu alaihi wa sallama ai an yabe shi aka ce afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi may yuti'u wa may ya'si afuwun aniz zallati mai yawan afuwa ne ko sai wanne a cikin ku na ji muryarsa tana yana daga murya haka fa ashara alqawmu kulluhum ilayya wa sadaqu sai suka ce gashi wannan ne kuma gaskiya suka faɗa to waye zai ce shine an san me zai faru an san me zai faru abin arziki suke yi balle a ce a kowa sai kowa sai tsammanin wani abu mara kyau zai faru wa sadaku fa arsala kullahum wa habasani sai manzo Allah ce dukkan ku tafi shi ku bai shi tsaye nan me kenan zai faru da yake manzo Allah duk abin da ya je wajen shi ya gyaru ya gama faqala sai manzo Allah ce kum fa azdin bis salat wannan muryar taka da kaje kana izgilanci kana tashi kai kiran sallah fa qumtu sai na tashi ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به ألوك تند نتاشيتي لا شيء أكره إلي يا ذاك فسر هذا أوسا باب وان أبند yafiki karka bar damirin ya dawo gare ka damirin yadda ke babu abin da na fiki to amma yana kin manzon Allah ne ina fara ne dangane da manzon Allah shi yasa kai karka bar damirun ta fuskanto ka sai ka ce ba abin da ya fiki sai kai ka taho da lamirin da kanka saboda ka kauce ma an fahimta duk abin da ya danganci manzon Allah sai a zabi abin da ya fi inda ake samun albarka an fahimta wala min ma ya'muruni bihi fa qumtu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na tashi na tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa alqa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'zina huwa bi nafsi sai manzon Allah ya koya min kiran sallah shi da kansa ma'ana manzon Allah ya faɗa shi ma ya faɗa har ya iya an fahimta wannan da sanadi ko ba sanadi wanda kuma ya ce shi ma a kano manzo Allah ya zaunar da shi ga gindin bishiya ya koyar da shi alkur'ani tun daga bakar fatiha har rabin nas amma ba sanadi an fahimta faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ka ce Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع ترجيع فامدد من صوتك كما يميتاك لك مريرك ثم قال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يتيك فدحك منذ الله يقول يا مسمي كنا كرا صلى daga ina aka samo shi daga kan hanya kan hanya suna me suna wasanni kaga yanzu ya zama ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ya lakanci ladancin kiran sallar daga wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk abin da kai matukan ba shirka kai ba zaka daina duk abin da kai na sabo ka tuba zuwa ga Allah ka nemi Allah ya gafarta ma Allah zai gafarta kuma ya daga daraja matsayin ka fiye da da yanzu matsayin da ya samu yanzu daidai yake da matsayin da suka taho bayan haka thumma da'ani hina qadaytu ta'zina sai manzo Allah ce kai taho ne ya kira ni lokacin da na na gama kiran sallah fa a'tani surratan fiha shay'un min fidda sai manzo Allah ya ban mazubi akwai kudi a ciki sai manzo Allah ya bani kudi an fahimta sai manzo Allah ya bani kudi thumma wada'a yadahu ala nasiyati abi mahzura thumma amarraha ala wajhihi ya ɗora hannunsa a nasiya a makwarkwada kenan ko makwarkwada akwai makwarkwada akwai tukulluma wanne da tukulluma wace ce makwarkwada makwarkwada wannan na farko ke tukulluma kuma inda za a kama mutum haka a jefa shi Allah ya kiyaye eh ai gashi inda ake kama ko a kamo ta nan ko a kama gashin ta nan kaji yanda abba ya ce ko ثم أمرها على وجهه سيما زو الله يدور هنو سمي البركة كان فسكر فرقون كان شحكا يجاو فسكر سينا سامش البركة كينا ثم من بين يديه ثم على كبده ثم بلغت يده سرة أبي معذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك ce Allah shi maka albarka barakallahu fika wa baraka alai faƙultu sai na ce ya rasulallah murni bitta azini bi makka ya manzo Allah a nada ni ladanci bana a makka faƙala kad amartuka bihi je ka an nada ka wadda haba kullu shay'in kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min karahiya ya ce duk kiyayyar da yake yi na duk sai suka tafi ya zama soyayya da girmamawa wa'ada zalika kulluhu mahabbatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an fahimta faqadimtu ala attab bin asid amila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na je wajen gwamnan manzo Allah sallallahu a makka sai na ce fa'azzantu bis salati an amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zama ladan da umurnin manzo da nadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ƙala shafi'iyu ai an ga asalin tarji kenan ku an ga asalin kiran sallah kenan ku duk halin da kake ciki kar la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'an yace ya zo ba ya ya fi ko ya tsani ka gashi ma ya zo ya fi kowa san manzon Allah manzon Allah kuma ya sa mishi albarka sallallahu alaihi wa sallama ya samu albarka ko bai samu ba har aka nada shi ladan aka ce ya je makka ya kiran sallah ya je makka ya ce manzo Allah ya turo ne kiran sallah aka ce je ka kai zama mai kiran sallah yana gamawa manzo Allah ya dauko surra mazubin da ake sa kudi bihi yasulu man hawwatu surratuhu mai makama kenan ba haka bane ba wajen da suke zuba kudi kenan kowane lokaci da kowane lokaci da irin salon yadda suke boye kudi inda suke zuba kudi suna ana shine surra ke yace a bashi kudi ina masu cewa mutum na kiran sallah shi talauci baya wadatu baya zama mai kudi baya wadatuwa ga wani yana gama kiran sallah manzo Allah ya bashi kudi ya sa mishi albarka قال الشافعي إمام الشافعي يتشي وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي مهذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز يتي نارس كيف هنا كنا صلى يند أكا حكيته وسميته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي مهذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ما حكى ابن جريج سألناكم سيداو waɗanda suka rawaito hadisi za a yi magana a kansu babu ilimin da aka yi mishi katanga aka yi masa kariya aka yi mishi wahala aka yi mishi ɗaya baya ɗaya kamar ilimin hadisi amma yana da matsala ɗaya in baka je ka koya ba ka shiga da kanka to shi kenan za ka fita da kunya za ka nuna wa mutane kai bakin jahili ne ba wanda ya taba shiga cikin ilimin hadisi ba tare da ya koya ba ya ce wai shi bukatar za ta biya abubuwa ne ba za ka iya sani su ba sai an koya maka sai an karantar da kai ba haka ba ne ba me imamu sauyi ya ce ya fada ba husminar rijali laminar kutubi fannahau واللغات حق من طلب وخذ من الرجال لا من الكتب koyon luga da nahawu da luga wajibi ne ga mai koyon ilimin hadisi amma in zaka koyi ilimin hadisi fa khudh min ar-rijal la min al-kutub fa khudh min ar-rijal la min al ina mana me bambanci tsakanin khudh min ar-rijal la min al-kutub ba kai za ka ɗauka ka koya ma kanka ba duk abin da ka karanta kuskure sai ka fassara kuskure sai ka je ka yi aiki da kuskure sai ka ɓatar da mutane sai ka zamo abin da ake buga misali tomar hakim wani ƙwararren likita ne ya zamo ana buga misali da shi ƙwararren likita ne to amma sai ya je ya karanta aka ce alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'i to da rubutun ake ba wasali ba wasali ba digo ba ƴaƴa ba digo ba nono ba ya ba mene ba komai abin ake rubutawa da yazo yace alhayyat me mako yace ya karanta alhabbatu sauda sai karanta alhayyatu sauda'u sai wannan karatun ya zauna cikin kwakwalwarsa kamar shine daidai to shi kuma ya amince da waɗanda suka yi littafin abinda suka fada daidai ne haka ne gaskiya kuma haka ne abinda suka fada daidai ne amma shi ya karanta me da ya karanta kuskure sai ya fahimci me to sai je samu alhayyatu sauda alhabbatu sauda shine habbatu sauda alhayyatu sauda kuma me hayyatu sauda bakin maciji wanda yafi komai guba sai ya je samu bakin maciji yayi magani ya sha sai ya mutu to shi ne ake buga misali kasashen larabawa duka eh karka zamo kamar tomar hakim sunan shi tomar hakim yanzu tomar hakim suna da yawa a duniya eh tomar hakim suna da yawa a duniya wayanda ba san yanda abubuwa suke ba ai ta tashi a tashi a zauna da kana kallon komai ka san inda ka san inda za a dire da an taso ka san inda za a je a dire haka imamu suyuti fa fada fannahu wal lughatu حق من طلب فخذ من الرجال كجي أقويا مكا وأن مصطلح الحديث قابل داكي نفي قابل داكي نفي حدثنا فلان وفلان كذا كذا قابل داكي نفي وأن حديث قام أنسا شي كينا كهوتا أما كتي ذاك جي ككرن تادا كنكا كما دا ممونا نية دا دهو أتشين زوتيا والله ذاك هلكا كيران سؤال الله ميشي هلكا أم فهمت؟ وابن جريج اسمه عبد الملك ابن جريج أبو الوليد مكي مولى بني أمية ابن خالد القرشي هو قرشي ولاء تندانشي مولى كو قرشي بأصيلة ولاء إيه مات سنة خمسين ومئة ويقال تسع وأربعين ويقال مولى لآل خالد ابن أسيد أصله رومي duk wanda suka rawaito ma shi an nuna asalin kowa ba abu ne ake yin shi da ka ba an fahimta an ji kisan abu mazura kisan tarji cikin kiran sallah wane ne ya karantar da su haka nan haza hadisun sahihun akhrajahu shafi'i وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قدني والبيهقي وأحمد كلهم من طريق ابن جريج قلت حديث أبي مهزور في الترجيع حديث صحيح أخرجه مسلم جمالا كنكو عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن مهيريز عن أبي محزورة عن أبي محزورة وأبو محزورة اسمه سمرة ابن مئير القرشي جمحي ويقال جابر بن مئير malam ya ya ya ya cika alkawarin da ya ko babu taswib at-taswib menene at-taswib eh me taswib as-salatu khairun min an-nawm قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز القاشاني الفاشاني قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث إمام أبو داود كده قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد عن محمد بن عبد الملك ابن أبي مهذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان يا رسول الله علمني سنة الأذان بل أربعة بني با kiran sallah wani abu ne mai wahala ba za su iya yi ba to me yasa komai sai sun samu sanadi sai sun samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nan ne Allah zai kare ka daga barin sharrin shaytan amma in ka kauce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin in ka je ka shiga da kanka shedan sai kama kai jefa ka daji shikenan bukatarsa ta biya kai kuma kai hasara qala sai ce fa masaha muqaddama ra'si sai shafa kansa qala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sautaka thumma taqulu ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك أليس كذلك واضح أم ليس بواضح ثم ترفع صوتك بالشهادة سألناك أقمر يكر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو التثويب يوشي أكيين التثويب ها فإن كان صلاة الصبح إيه in lokacin sallan asuba ne kiran sallan fari lokacin sallan asuba ne lokacin sallan asuba ne lokacin sallan asuba ne lokacin mutane na bacci ba ka da ikon da zaka hana su haramta musu bacci ka ce dole su taso yaushe ne ake ce musu su bar abin da suke yi dole sai lokaci ya kai qultu malaci at-taswib fi azan as-subh sunnatun inda kathirin min ahli al-ilm cewa as-salatu khairu minan nawmi a cikin sallah ba sunna ce a wajen malamai da yawa limaru ya ana abdurrahman bin abi laila an bilal qala yace an rawaito daga sayyidina bilal Allah ya kara masa da yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya faɗa mini yace la tusawibanna fi shay'in min as-salawati illa fi salati al-fajr wa isnaduhu da'ifun hadisin da'ifi ne amma ma'anarsa mustaqimin ne ko والتصويب أبن أكي تيما التصويب هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله يفدا في أذان الصبح ما إنا معنى في أذان الصبح أتين كيران صلر kiran sallar asuba ta farko da ta biyu wacce ce muhimmi wanne ne yafi muhimmanci na biyu ko حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين كما روينا عن أبي مهذورة وهو قول عبد الله بن عمر وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وأنما لما يدك كان جنس نفسه هكا malami ne wanda za ce rahimahullahu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kowa sai kana ba su wannan girma sai ka tada samun albarka a cikin zuciyarka har ka gama duniya shedan ba zai iya zuwa ya saka maka kyashin su ko kiyayyar su a zuciyarka ba ko an baka duniyar nan duka amma in ba haka kake yi ba wallahi yanzu sai ka ga shedan ya zo ya saka maka kiyayyar su a zuciyarka saboda ka karbo tamani da ba shi da amfani to ka halaka ke ana gani duk malamai wanda ya zo na baya dole ya girmama na gaba na gaba ya girmama na gaba da shi tabi'u tabi'i na dole su girmama a tabi'u tabi'ai su dole su girmama sahabbai ba haka bane ba haka aka zo hatta asrul a'imma imamu abu hanifa imamu malik shafi'i ahmad bin hanbali da sauran malamai duk kowa na girmama na gaba da shi ne kana ganin mutum ya kai ko ina cikin ilimi sai sai ce malam wani ya ce kaza saboda me saboda girmama na gaba yanzu ka taba ganin cikin karatu ana girmama na gaba? eh? eh? yana yiwuwa yanzu kowa ya je karatu ya bude masallaci babban kanshi ne malamin kanshi ne limamin kanshi ko wajen waye ji magana ba zai fada a sai zai fada da kanshi ne gashi nan malami ko ko limami ko ko mai mai kutuba ko an fahimta to shikenan bayan da za a girma wani gaba kada ka taba tsammanin cewa wai ka ci riba kenan ko kai abin kirki ba ka zo sabo ba sabo duk wanda ya zo sabo ya yake ji da kanshi yana ji da mai da karfi da zafi da isa da iyawa shekara ɗaya shekara biyu wani kuma ya je ya karanta ya dawo shi kuma ya fi ka zafi da karfi sai ka shi ma ya yi gaban kanshi sai ka ka fara jin zafi kamanta da kai ma haka kai ba haka bane ba ruwiya annal mu'azzina ja'a umar bin al-khattabi yu'zinuhu li salati subhi an rawaito cewa mai kiran sallah ladan yazo yana kiran sallah yana kiran sayyidina umar fa wajadahu na'iman sai ya samu sayyidina umar yana bacci فقال الصلاة خير من النوم فأمر عمر أن يجعلها في في مين؟ في نداء الصبح في نداء الصبح sai ce to in ka zaka in kai kiran asuba ka saka a ciki a hankalci in an zo cewa kiran sallar asuba sau biyu ake yi na farko da na biyu ana samun awa ɗaya tsakaninsu a lokacin da ka zo na farko din na kana da hakkin ka hana mutane bacci kana da hakkin ka hana mutane bacci to lokacin da aka zo kiran sallah na biyu lokaci ya shiga kowa ke bacci kana da hakki ka tashe shi as-salatu khairu minan nawm yaushe ake yi eh kira na nawa kira na nawa eh to me ka faɗa me ka ƙara yanzu eh haka ake lokacin da kuka gina masallaci ɗorayi wani ya zo shi ɗan sabo wanda ya je yana ji yana zuwa jin lakca ana karantar da su ya zo masallaci mu fa yi masallaci ina zaune aka yi kiran sallah a salatu na biyu aka yi kiran sallah ana gama mecece hujjanka na kiran sallah a salatu na biyu mecece hujjanka hujja burodi ne za ka ba da naira ɗari ka ɗauka mecece hujjanka na ce ala ba ka haƙuri ya kama hanyar shi ya tashi ya tafi gobe kuma ya zo haka aka yi jibi na uku zai zuhi zuwa a karamakalla ashe lokacin bai san wane ne yake dawa yake magana ba ya ka za ka ce mishi kai kai kai kai yanzu akramakan lawukan a taya ni da addu'a ba shi yi min yawa gudun haya yanzu ya bai na ce to ka gani ko kagan su ko a fusa eh mece ce hujja saboda inda ake karantar da su in farin as-salatu khairun nan kiran farko ne da zo ga an yi shi ne mecece hujja haka sabon masallaci ne muka mecece hujjarka ya ce a a a sauka mana alaba da hakuri to me zan ja da shi in ce ba zai fahimce ni ba zan fahimce shi ba to ni ma na zama shi kenan aka kyale shi tashi ce gobe zo aka yi sallah da shi jibi ga ba ga wani yanzu ya zo ya kira ya zo suna miki da sallah shi ya ji karshe ya zama mai ladanin manzon Allah sai ba haka bane ba a daina ɗaukar komai da zafi a ta tafiya a hankali a hankali eh summiya taswiban min saba an ana ce mishi taswiban ne saboda min saba ay raja'a idza raja'a li'annahu yarji'u ila du'a'ihim biqawlihi as-salatu khairun min an-nawm ba'da du'a'ihim ba'da ma da'ahum ilayha biqawlihi hayya 'ala as-salah wanda yace hayya 'ala as-salah ya kira su da yaje kuma ya sake cewa as-salatu khairun min an-nawm yana kiran su kenan ya sake komawa yana kiran su kenan hayya 'ala al-falah وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة يتي كلمة التثويب كلمة التثويب تازو أنا نفنت إقامة تاد إقامة كنا إنا أكسامو أنن قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون إذا ثوب بالصلاة أي إذا أقيم إذا أقيم بالصلاة وكل داء مثوب والأصل فيه الرجل يجيء مستصرحا فيلوه بثوبه واصل التصويب رفع الصوت بالإعلام قال إسحاق التصويب غير هذا يجي التصويب غير هذا هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبتع الإمام قال بين الأذان والإقامة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هكا يتوي بايم منذ الله هكا كيركرو والنم قد قامت الصلاة وهذا الذي قاله إسحاق في التصويب كرهه أهل العلم وانا يجي ما لم يسمك وانا لأنه مهدث سبونا وانا كيركرو شعكي معنى حر cikin kiran sallah ce hayya ala sala hayya ala as-salatu khairu min in ya zamana ba daidai da wanda aka dauko farko bane ya zama bid'a kenan ba za a aiki da shi ba yanzu kiran sallah da at-taswib da kiran sallah da tarji manzo Allah zai tsaya yana karantar da mutane abu ya zama addini guda ba sanadi ko dai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tarji' kai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kaje ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan yana bukatan sai manzo Allah ya tsaya ya koya ma mutane eh ya tsaya ya koya ma mutane yau in ba ya kiran sallan ba ba sallah ba ta yi ba amma abu ya zo addini guda baki ɗaya da tsari da ka'idoji da shiga da fita da komai babu sanadi ko ɗaya daga manzon Allah subhanallah kaifa tadillu al-uqul yaya aka yi haka ai kai ka san sharuɗan su ko روي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا قد أزدر فيه مجاهد يتي ناشي تارد عبد الله بن عمر مسلاتي أن يكرا صلى وأن مسلاتي فثوب, الم... فثو... فثوب المؤذن الظهر كينا يتيكو سيمي كرا صلى التثويب فخرج عبد الله بن عمر من المسجد يرى كما شاء عبد الله بن عمر يفتي مسلاتي وقال خرج من عند هذا المبتدئ كاي كفتو daga wannan mai dan bid'a dan me zai kari a cikin addini ولم يصلي فيه bai salla ba a cikin wannan masallaci wa inna ma kare abdullahi bin umar at-taswib alladhi ahdathahu an-nas yace abdullahi dan umar at-taswibin da yake shine wanda mutane suka kirkiro ba wanda yake da sanadi daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko daga zamanin sahabbai ba qultu wa ruwi an mujahid qala yace an rawaito daga mujahid ibn jabar yace sawwaba rajulun fi dhuhri wa aw al asri wani ya kira sallar azhar ko al asr sai yace as-salatu khairun min an-nawm فقال ابن عمر شيء سيدنا عبد الله بن عمر شيء اخرج بنا فقال ان هذه بدعه mu fita wannan masallaci wallahi wannan bid'a akai bid'a kwaya daya Abdullahi dan Umar bid'a kwaya daya eh bid'a kwaya daya kace a fita masallacin eh قلت ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن yace mustahabbi ne ana son mai kiran sallah ya alwala ya tsarki tukun ya je kiran sallah amma yana da in ba shi da tsarki ma ya kiran sallah kiran sallah yayi ko bai ba warubi an abi huraira annahu qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un wa rafa'ahu ba'dhum wal waqfu asahhu wa kariha ba'du ahli al-ilmi azana al-muhdis wa yasbu ce mutum ba ba cikakke in bai alwala ba kada ya kiran sallah makruhi ne وهو قول عطاء وبه قال الشافعي وأحمد قال الشافعي وأنا للأذان جنوبا أقرب مني للأذان مهدسا yace ni na fi tsananin kin a ce mutum ya zo da janaba ya kiran sallah amma domin hadasul asgar in yayi ba wannan yana da sauki wa ana lil iqamati muhdisan akrahu minni lil azani muhdisan yace mutum ya kiran sallah ba da tsarki ba ya fi min ɗan sauki da ya zo ya ta da ikama ba da tsarki ba wara hasa fihi qaumun waɗansu malamai kuma suka sassauci ko da tsarki ko ba da tsarki sai zo ya kiran sallah qala ibrahimu la ba'sa an yu'azzina ala ghairi wudu'in ko bai alwala ba zai iya kiran sallah la ba'sa yace ko qala sauri wa ibn al-mubarak ولو تكلم في أذانه ولم يطل أن أتم أذانه ya ce mai kiran sallah yana kiran sallah sai wata bukata ta kama sai magana bai dau lokaci yana ta yin maganan ba yana da gama sai ya ci gaba da kiran sallah sai kiran sallah yayi takallama sulaimanu ibnu suradin fi azanihi yace wani malamin sulaiman ibn suradin yana kiran sallah sai ya magana qala al-hasan la basa an yadhaka wa huwa mu'adhdhin aw yuqim ya ce don yana kiran sallah ko yana tada ikama wani abu ya faru ce dariya ba wai ce dariya ta kama shi yi ce babu laifi an fahimta babul iltiwa fil azani to wannan babin yanzu sai dai a karanta shi ko don ma'anarsa yanzu kamar ya kau ina ma nan al'iltiwa fil azani Allahu akbar Allahu akbar Allah to ina ma na juyawa din dan in ka juya nan saboda waɗannan su ji in ka dawo nan saboda waɗannan su ji to yanzu kafin ka tsaya wajen an sa loud speaker ko ina ana ji so lokaci daya juyawa kuma na da ma'ana yanzu eh sai dan zaka yi shi ta abudan ko in ba wuta wai wannan juyawan na da ma'ana ina ma'anarsa wai kauye akwai masallacin gargajiya ba ba ba wuta ba komai juyawa ake kuma mutane na ji kuma yana da amfani قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه قال يتي أنكر بودغ عون عن أبي جهيفة ما هي في سشي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل هكذا يحرف رأسه بيمينا وشمالا wannan ruwayan bukhari da muslim kenan yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Bilal yana kiran sallah yana juyawa dama da hagu dama da hagu har ya kare har ya gama kiran sallah ya yace al iltiwa fil azani shi da ya kawo mishi hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sufyan qala aun an abihi faj'altu atatabba'u fahu yaminan wa shimalan sai in ya juya in baki in juya in na kallon bakin shi هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه محمد عن محمد بن يوسف وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع كل كل عن سفيان وروي عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال يتي رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه fi uznaihi ya ce na ga kiran sallah yana kiran sallah ya tsunsa guda biyu suna cikin kunninsa to ina ma nan wannan eh in ka sa hannun ya tsanka cikin kunninka ka toshe makanka kenan ba za ka ji ba sai ka daga da karfi falamma balaga hayya ala sala hayya ala fala lawwa unqahu yaminan wa shimalan wa lam yastadbir sai ya juya nan ya juya nan amma bai juya baya ba wa abu juhaifa ismuhu wahabu ibnu abdullahi aswa'i nazala al-kufa wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm haka wa'ansu malamai suka tafi yastahibbuna wad al-musabbihatayn fil uznayn suna ganin mustahabbi ne suna son kasa yatsunka guda biyu da ake tasbihi da su kunne fil azani a cikin in lokacin da kake kiran sallah wa qala ba'dhum wa isma malamai kuma suka ce fil iqamati aidan in ma zaka ta da ikama shi izini ma ana son ka sa ya zuka guda biyu haka wa huwa qawlu al-auza'i wa kana ibn umara la yaj'alu isba'ahu fi uznayhi abdullahi dan umar in zai ta da ikama ko zai kiran sallah baya saka ya hannayensa a cikin kunnayensa واستحبوا أن يؤذن مستقبل القبلة سكشي مستحبي ني أي كرا صلى أنا فسكنت قبس لا يلتفت إلا في حي على الصلاة فزي جويا جويا بس إنجي حي على الصلاة حي على الصلاة شكرا حي على الفلاح فإنه يلوي فيهما عنقه ولا يزيل قدميه yana tsaye inda yake tsaye sai dai kanshi ya ta juya wuyansa haka amma jikinsa ba zai juya ba kafafunsa وروي في حديث ضعيف في حديث ضعيف الإسناد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرق قدر ما يفرق الآكل من أكله والشارب من شربه والمؤتسر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني وإسناده مجهول قلت وهو في أدب الأذان حسن وأراد بالمؤتسر الذي ضرب الغائط مؤتسر وندي جيبيا بكاتسا وفي حديث عمر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فهدم ومعناه الحذر أيضا وهو قطع التطويل إن ذاك كيرا سلا كجا إن ذاك تاري إكاما كسي سوري أما وانا حديث ضعيفيني وروي عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة وقال ابن عمر وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا عمر بن عبد العزيز كنا أذن أذانا سمحا كي كنا سلمي mai sauki wa illa fa'tazilna in ba haka ba kuma ka tafi qala malikun la ba'asa an yu'azzina wa huwa rakibun babu laifi yana haikan abar hawarsa ya kira sallah lokaci ya cika sura mitina goma babu fadlil azani babin da yazo na bayanin falalan da ke cikin kiran sallah mana kiran sallah na da na da wata fadala za mu gani ko insha Allah qala akhbarana abul hasan الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له يتي أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه يتي inni araka tuhibbul ghanama wal badiya kai na ganka fa kana son kiwon dabbobi tumakai awakai kuma kana son shiga zama kauye ko zuwa kauye fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika in ka zamo cikin dabbobinka kana kiwo ko kauyenka inda ba kowa sai kai kadai fa azzanta bis salati in lokacin sallah kai kai kiran sallah kai kiran sallah in za ka yi kiran sallah farfa sautaka bin nida'i kai kadai ne mutum shi kadai ne zai kira zai sallah kuma zai kira sallah ya daga muryarsa ina ma'ana haka fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah lokacin da kiran sallah ka daga murya dan adam da aljani da duk wani abin da ya ji zai ma shaida ranar tashin alkiyama wannan ladan ne shi ke kiran sallah shi ne aminin al'umma a kan lokacinsu shi ke kiransu ya tuna musu ku taho ku yi sallah in sun gama su tafi lokaci na kai ya tashi daga bacci ya zo kuma ya kira su wannan karamin aiki ne karamin aiki ne eh eh me? قال أبو سعيد الخدري سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري كي صحابي لدرجك ما كي سكف أبو با sai ka ce ka jiyo shi ne daga manzon Allah to in baka jiyo shi ba daga manzon Allah fa kai kan ka fada da karan kanka yace a ba ka da wannan izini an fahimta هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون رفع الصوت بالأذان ما أمكنه ما لم يجهده ليكثر شهداؤه yace ana so a daga murya matukan ba zai wahal da shi ba saboda mai saboda masu wanda za su yi mishi shaida su yawa wannan magana yace kiran sallah iyakansa ko kuwa lasifika aka ce kai kadai ina kuma kana cikin daji ba ba wutar lantarki ba batir ba komai mai kawo lasifika kuma mana kai kadai ke wajen za ka yi sallah aka ce kai kiran sallah za ka yi kiran sallah ka daga murya duk mala'iku za su ji aljannu za su ji dan adam zai ji kowa ya ji ranar lahira zai ma shaida ashe ladanci na da daraja kenan ko ko ويستحب أن يؤذن على مكان مرتفع أنا سن ذاك يكرا صلى كهو سما عند ذا أجيك سوسي تداكي نا ينزو كان عند كي لسبيكا نا سما ما كي ذاك هو ما مريا كذا مريا كي ذاك هو ليكون أبعد لذهاب صوته فإن بلالا كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار بيتها أطول بيت حول المسجد ya ce saboda muryar ta je nesa saboda sai na bilali yana hawan gidan wata mata ce daga kusa da masallaci gidanta ya fi kowane gida tsawo sai ya hau karshe sai ya kiran sallah wa fi dalilun ala anna almustahabba lil munfaridi idza arada ada fardi al waqti an yu'azzina wa yuqim yace wannan na nuna cewa mutum zai sallah shi kadai ya halatta ya kiran sallah ya tada ikama ya halatta alaysa kadhalik قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي يكتب له المؤذن لاdan ko mai kiran sallah eh da an ce almu'azzinu sai ba haushe ya ce me ladan ba mai kiran sallah ba eh me ladan to ladan sunan shi kenan ko da baya kiran sallah ba haka bane ba amma mai kiran sallah fa sunan shi kenan lokacin da yake kiran sallah almu'azzinu yufaru lahu mada sautihi ladan ana yi masa gafara inda tsawon inda muryarsa ya kai wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin duk abin da ke danye ko busasshe in yaji zai masa shaida wa shahidu salati yuktabu lahu 25 sala amma wanda ke zuwa sallah shi kuma za a rubuta mishi lada ne 25 wa yukaffiru anhu ma bainahuma akan kare mishi zunubin tsakanin sallah da sallah qala akhbarana abul hasan ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza nudiya lis-salati in akai kiran sallah adbara shaitanu walahu duratun sai shaitan ya sheka da gudu yana ƙara ya nesa can hatta la yasma at-ta'zina har ya zamo baya jin kiran sallar fa idza qudiya an-nida'u aqbala in aka gama kiran sallar shi sake dawowa hatta idza suwiba bis-salati adbara in aka tada ikama kuma sai ya gudu hatta idza qudiya at-taswib aqbala in aka gama tada ikama sai sake dawowa hatta ya tura bainal mar'i wa nafsihi ya kulu sai shiga tsakanin kai da zuciyarka kana Allahu akbar ka fara sallah sai zo ga ka gidan bulo ga ka kanti ga ka unguwa ga ka waje kaza duk ya kewaya da kai duniya nan don ya rage ma sallah lada ya kulu uzkur kaza uzkur kaza bima lam yakun yazkuru abubuwan da ya manta da su ga su yanzu da shedan na tuno mishi dan ya rage mishi ladan sallah hatta ya zallu rajulun in yadri kam sallah sai ga mutum na cikin wannan tunanin shi tuna sallah raka ɗaya aka yi ko biyu biyu ne ko uku ne biyu ce ko uku ce ko hudu hudu ce a duk shi ɗan ke zuwa ka an karanta fa'in sura ko ba karanta ba ayi kaza ko ba ayi kaza ba قال وأخبرنا أبو علي حسان ابن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أبو هريرة أيوة يا إيش إيش درجاتي منظم الله يا فتى باكي دبكر da baki kunnensa da baki manzo Allah yake jin magana ya rawaito kai tsaye daga manzo Allah wannan bai ishe shi daraja ba هذا حديث متفق على صحته وأخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة عن المغيرة الهزامي عن أبي الزناد قال أبو سليمان الخطابي أبو سليمان الخطابي يتي التسويب ها هنا الإقامة أبن أكي نفيد التسويب نان تاد إقامة ومعنى التسويب الإعلام بالشيء أبن أكي نفيد التسويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه أسند أبوكما أنا غرغئي سبودا زي أوكو وكل داء مصوب وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من خوف أو عدو فسميت الإقامة تصويبا لأنها إعلام بالإقامة بإقامة الصلاة والأذان إعلام بالوقت وقيل سمي تصويبا لأنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد ما دعاهم إليها بالأذان وكذلك في قوله الصلاة خير من النوم فهو يرجع بهذه الكلمة إلى دعائهم بعد ما دعاهم بقوله حي على الصلاة والراجع صائب يقال صاب إلي جسمي أي رجاء لوكا تشاتشكا اللهم اجعلنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Aladi.